أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan majalisin mai albarka a wannan masallacin na masjidu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun littafin bulugul maram da muka ci gaba a cikin wannan watan na ramadan idan ba a manta ba a yau za mu tashi babu saumi tatawu'i wa ma nuhiya an saumihi kahin mu ci gaba akwai dan uwa mun kare sallah kenan yana a kusa gare ni sai mini tambaya na ce to kai in manta da ita mu fara amsar ta kasancewar kuma tambayar ya dace a ce mun yi ta ajiya domin ajiya idan buku manta ba na ce in muka kare za mu gayi sauran mufattiratu siyam abubuwan da suke lalata azumi wanda ba a gayi ba a cikin littafin an gane ko kenan wannan tambayar sai ta zo daidai da lokaci insha Allah a tambayar sa shine kawan mutum ne yace irin wannan kwanan da ake na rana yana kwana sai a yayi maholki idan ko aka ce mutum yayi maholki ana nuhin ma'ana yayi maholki na saduwa hammali mani ya hoto masa to azumin sa yana nan ko babu yana wannan tambayar ina ji kowa zai ibada amsa ta ko duk wanda ya halarta karatun da muka yi a jiya mun kawo ka'ida da farko dai asali khurujul mani hutan mani yana ɗaya daga cikin mufattiratu saum ko kuma mufsidatu saum abubuwan da suke lalata azumi hitar mani to sai dai mun gani a ka'ida akan cewa la yu'assiru mufsidu saumi illa bi dhikrin wa ilmin wa irada duk abin da aka ce na lalata azumi ba zai yi tasiri ba akan azumi zai idan ya kasance mutum ya yi da gangan ko kuma me yake da suna yana tuni ba cikin mantuwa ba to wanda kwana ne ya yi ko da ya tashi mani ya hito masa to kun gani ba rangan ya yi sa ba ko domin babu wanda zai maholki ya ce da gangan ya yi sa an gane da kyau ko sai in ba wanda tuzuranci yake yi wanda gwabranci ya matsa ma ba kun sa akwai wani gwabro in zai kwanta sai ya ce ya Allah Allah ka sa in yi maholki ya rage bala'i an gane da kyau ko to wannan shine kenan wannan na faɗa muku abin da ni na yi ne shi yasa kenan tanan muka biyo ko shi yasa nake baku wannan labarin akwai lokacin da mutum zai daga hannu bala'i ya ci sai ya ce ka Allah ka sa in yi maholki ya rage bala'i to kenan irin wannan ba zai tasiri akan azumi ba in maholki ne mutum yayi a takaicin za mu zano abubuwan da suke lalata azumi jumlatan in ya so kenan sai mu ci gaba na farko daga cikin abubuwan da suke lalata azumi shine ma dakhala fil jawfi abin da ya shiga a cikin ciki idan aka ce haka kuma ci da sha ya shiga a ciki ko mutum ya ci ko ya sha ya shiga a ciki kenan duk abin da ya shiga a cikin cikin mutum yana mi yana lalata mishi azumi in dai abu ne wanda asali ana cinsa ko kuma ana shansa dalilin wannan ne malamai suka ce taba sigari mutum ya sha ita ma tana lalata mashi azumi domin ana shanta da abin da ya kama da haka to sai dai malamai sun yi sabani dangane da iska da za a kara ma mutum kun san lokacin mutum ya akwai lokacin da iska shedarsa za ta iya ta doke sai an sa masa gas to har wannan gas yana kare azumi ko baya kare azumi magana mafi inganci baya kare azumi dan saboda gas bi mathabatir rih shi gas kamar iska ne da mutum yake shakawa an gane da kyau ko to shi yasa kenan ba zai kare azumin mutum ba wannan shine kenan insha Allah kenan kullu ma dakhala fil jawfi dukkanin abin da ya shiga a cikin ciki na biyu shine aljima'u yin jima'i idan aka yi jima'i mani ya huto ko bai huto ba to azumi ya lalace kamar yadda gani a hadisin da ya gabata na uku shine khurujul mani hitar maniyi don me yasa aka kawo shi a daban don saboda ana iya a yi jima'i maniyi bai hito ba kamar yadda kuma ana iya a hudo maniyi ba tare da an yi mi ba an yi jima'i misali mutum ne zamna da rana yana kallon filimomi na batsa ko yana hira ta batsa hammani ya kai ga hoto masa kun ga wannan bai yi saduwa ba amma kuma mimani ya hoto kinan azuminsa ya lalace wannan shine kenan khurujul mani hutan mani mani ba ma sai ta kallo ba ko wahala ka sha akwai lokacin da mutum zai sha wahala mani ya hoto masa misali wanda aka dibga ma kashi ya dibugu to mani yana iya hoto masa ko wanda ya fado daga saman wani abu duka yana iya hitowa wannan shine kenan kenan hutowar mani kai tsaye wannan yana lalata azumi sai idan ya hito ma mutum ba da gangan ba na gaba shine at-taqayyu ko kuma alistiqa shine mutum ya jawo amai kinan ba a cewa attaqayyu in aka ce attaqayyu yin amai to sai a ce alistiqa'u jawo amai idan mutum ya jawo amai har aman ya huto azumin sa yana mi azumin sa yana lalacewa na gaba shine a me yake da suna a naqdun niyya shine mutum ya walwale niyyarsa shi yasa Allah yana gani mun yi iya kokarin mu lokacin da muke wa'azzukan nan na kamin Ramadan mun sha nuna ma mutane hadarin niyya da mahimmancin niyya a cikin azumi malamai suke cewa man nawal iftara aftara idan kai niyyar ajiye azumi ko baka ajiye shi ba azumin ya ajiye kansa an gane da kyau ko niyya ana a kula da niyya sosai duk wahalar da ka sha kada kai niyyan ka ce ka ajiye azumin dan da niyyar ta samu matsala shikenan kenan naqdun niyya walwale niyya da ka walwale niyyar azumi to ko baka ɗauke sa ba ko baka sha abu ba ko baka ce ba azumin ya lalace na gaba shine ar-ridda shine ridda barin musulunci la in ashrakta la yahbatanna amaluk da ka yi ridda ka bar musulunci shikenan ridda kuma tana kasancewa ta hanyoyi wanda wanda ma wataran mutum bai ma bai ma kawo a cikin kansa akan cewa ridda ne misali zaka iya ka karyata wata aya ta alqur'ani kai tsaye idan da gangan kai ka huta daga musulunci sai ka komo kenan wannan shine abubuwan da suke warware azumi ban san ko akwai wani abubuwan da kuke ganin bangayi ba akwai abubuwan da kuke ganin bangayi ba a cikin nan ma dakhala fil jawfi sai at-taqayyu al-jima'u khurujul mani sai ar-ridda naqdun niyya ta da mi kuma ina tsammani su kenan ko mun yi ittifaki akan haka to ko da dai an yi tunani wata ran muna cikin karatu a tuntuɓo muna su ko kuma ƙarshen karatu insha Allah za mu tashi kenan a yau babu saumi tatawu'i babu mai bayani akan azumi na attatawu attatawu daga atta'a ne shine azumi na nafila wa ma nuhiya an saumihi da kuma abun da aka yi hani na yin azuminsa in uwa masu girma nafila gaba ɗayanta alkhairi ce kowace ibada tana da nafila kowace ibada tana da nafila nafila alkhairi ce gaba ɗayanta duk wanda baya nafila yana cikin haɗari don mi don saboda farillar da kake baka da tabbacin an karɓe ta kenan in ka haɗa da nafila shi iya sa kurakuran da za a iya samu su toshe wannan muke da suna matsalar idan ka yi nafila musamman a ɓangaren sallah a ɓangaren azumi ma haka duk hadisan da suka zo akan kwaɗaitarwa akan bayanin falalar azumi ba wai ana nuhin akan falalar mai azumi ba ana nuhin azumi na farilla bane ana ana nuhin azumi na nafila domin shi azumi na farilla asali dole ne sai kai an gane da kyau ko to shi yasa mafi yawancin kwadaitarwa da take zuwa akan azumi tana zuwa ne akan azumi na nafila da manzo Allah yace ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa in lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'un kenan wanda bai samu ba yayi azumi to azumi na farilla ake nihi na nafila ake nihi tunda na farilla shi dole ne sai kayi an gane da kyau ko a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan a cikin aljanna akwai wata kofa wadda ake ce ma rayyan daga jin sunan ta kasan masha Allah rayyan shi yasa yan bulansheri in sun ka tashi sai su samu suna rayyan dan da ka shigo ka shigo kofar aljanna a fadin su ko to wannan shine kenan to a aljanna akwai wata kofa da ake ce ma rayyan manzo Allah ya ce babu wanda zai shige ta illa sa'imin sai masu azumi an gane da kyau ko masu azumin farilla ake cewa in aka ce masu azumi masu azumi aka ce na farilla kenan kowa zai shiga tunda kowa na azumin farilla wa ake nihi kenan masu yawan azumi na nafila an gane da kyau ko har yanzu kuma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumi zai yi ceto a ranar tashin alkiyama zai ce ya Allah wani a duniya na hana sa ci na hana sa sha wai kuma ba dan ya hana cin da sha ba a'a dan yana so na yana yi na ya Allah ka bani dama in cece shi sai Allah ya ba azumi dama ya ceci wannan mutumin ina kun wannan sai nuna muna yana da kyau mu kula da azumin nafila ko bayan azumi mu kula azumin landije di kenan da yake dai wannan babin zai muna bayanin su kenan zamu gani nau'ukan azumin nafila kowanne sai ya zaɓi wanda yake iya zanyi Allah ya bamu ikon yi hadisi na harko da malaika a cikin wannan babin an abi qatada al-ansari radiyallahu anhu an karbo daga abu qatada Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa su'ila an saumi yaumi arafa an tambayi sa game da azumin arafa faƙala sai ce yukaffiru sanatal madiya wal baqiya yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da shekarar da ake a ciki shine al baqiya allati baqiyat wadda ake a cikinta wasu ila an saumi yaumi ashura an tambaye sa game da azumin ashura faƙala sai ce yukaffiru sanatal madiya yana kankare zunubin shekarar da ta wuce wasu ila an saumi yaumi litnaini an tambayi sa game da azumin ranar litinin faƙala sai ce dalika yaumun wulittu fihi wannan ini ne wanda a cikinsa aka aihe ni wa bu'ithtu fihi a cikinsa aka turo ni a matsayin manzo wa unzila alayya fihi kuma a cikinsa aka sabkar mini da mi da alqur'ani Allahu akbar wannan azumi babban raddi ne ga wanda zai cewa yana maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe maulidin manzon Allah shine kazan azumi a ina a wace rana ranar lendi in kana so kai maulidi kai wannan to kai maulidi ashe wanda yake wannan shine babban masoyin manzo kamar yadda suke cewa ko wannan shine kenan idan wannan shine abin da yazo manzon Allah yana azumin lendi dan ranar ce aka aihe sa kenan mu ma in yi za mu yi to mu yi yanda shi yayi mu yi yanda shi yayi wannan hadisin yana karantar da mu falala ta wannan azumukan kamar haka azumi na farko na ranar arafa shine ranar daren sallah babba wannan azumin ba kowa ke yin sa ba sai wanda ba wurin aikin haji suke ba wanda suke wajen aikin haji su ba sa yin wannan azumin su dama suna arafar to kai ne aka ba wata yar dama dan li an taqtabisa min nurihim ma'ana kai ma ka dan su dan dan maka wani abu shine kai aka ce to kai kai azumi amma su da suke can ba azumi za su yi ba ibadar za su yi wadda babu inda ake yin ta in ba a wannan wurin ba kenan sai manzo Allah ya ce wannan azumin yana kankare zunubin shekara wadda ta wuce da shekarar da mutum yake a ciki sannan yana nuna falalar azumin ashura azumin ashura shi kuma shine azumin da ake yi goma ga watan wani wata shawwal kuma muharram ko yawwa ɗaya ga watan muharram jayyid aha ɗaya ga watan muharram shi kuma falalarsa yana kankare azumi na shekara guda shekara wadda ta wuce sai azumi na gaba shine azumi na mi na ranar litinin dan saboda manzo Allah yana yin sa dan saboda tunawa da ran da aka aihe sa ko dan godiya ga Allah akan wannan ranar ce aka aihe sa aka turo sa aka sabkar masa da alkur'ani ashe wannan ranar babbar rana ce a takaice wannan hadisin yana nuna muna ashe azumi na nafila dalilin na kankaran zunubi amma malamai suka ce duk ibadar da aka ce in kai za a kankare maka zunubi ana nuhin as-sagha'ir ne dunal kaba'ir ana nuhin kananan zunubai ba manyan zunubai ba manyan zunubai shi wannan ba abin da yake kankare su in ba mi ba taubatan nasuha tuba nagari shi kadai ji sa a kankare maka su kenan irin zunubai na su zina zunubai na cin riba zunubai na cin hanci zunubai na cin me yake da suna baya abin da ya kama da haka ina ce zunubai na cin baya kun gane aiko liwaɗi ko shine zunubai na cin baya to wannan shine kenan su duwa ya ake yin su tuba taubatan nasuha amma ƙananan zunubai su ne wannan zunuban wannan a meke da suna azummukan suke kankarewa da wasu sauran ibadu da aka ce in kai za a kankare maka zunubi to wasu ma gani akwai wanda suke ganin ai ƙananan zunubai ba su da yawa in jiwa ba su da yawa ƙananan zunubai su suka fi komi yawa ka san da hararan dan uwanka kai zunubi ne da Allah mutuno ka harara daga nan kamin ka tashi Allah ɗaya san adadin mutanen da zaka harare ko to kun gani zunubi ne bayan wannan kuma yana daga cikin zunubai kurakuran da mutum zai a cikin sallah kurakuran da mutum zai a cikin azumi kurakuran da zai mutum zai a cikin wasu ibadu dukkan su azumi laihuka ne kanana kenan mutum yana buƙatar Allah ya wanke shi daga gare sa shi yasa wani malami yake cewa la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa kada ka raina kananan zunubai domin da tsatsafa gulbi yake cika kenan wannan shine kenan sai a hadisi na gaba malai yake cewa wa an abi ayyub al-ansari an karbo daga abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu Allah ya dada shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace man sama ramadana duk wanda ya azumci watan ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal sannan sai ya bi sa da azumin kwana shidda na shawwal kana ka siyamid dahri zai kasance masa kaman azumin rayuwa gaba ɗai an gane da kyau ko ma'ana kamar azumin shekara idan duk wanda yake yin wannan azumin na bayan ramadan na guda shidda a cikin watan shawwal kamar yana azumin rayuwa ne ma'ana in duk shekara yana yin haka nan in kuma an ɗallafa shi ga shekara domin addahar kalima ta addahar tana da ma'ana guda biyu a larabci addaharu ana nuhin rayuwa gaba ɗai tana ɗaukan addaharu ai asana shekara to kenan in ka yi gaba ɗayan shekarunka kana yi sai a ce to a gaba ɗayan rayuwarka in kuma a shekara wata ran ne kake yi sai a ce to ga shekarar da ka yi wannan kenan yana nuna mana falala ta mi ta azumin sitta shawwal wannan azumin akwai shekarun da aka yi ta ɗan cece kuce akan shi ko da aka samu ɗaya daga cikin malumai wanda ake ganin darajar su ya kore wannan azumin ya ce a ai ƙarya ce kaza kaza da abin da ya kama da haka abu ne dai wanda magana mafi inganci mafi yawancin malumai sun tabbatar da wannan azumin kuma hadisin da ya bayani a kansa ingantacce ne wanda suka yi ɗan inkarinsa su ne mazhaba ta malikiya ko su ba sun ce bai tabbata ba ne a'a sun hana shi ne don saboda saddan lizari'a don saboda kan mutane su ɗauke shi shi ma farilla su haɗa shi da ramadan to amma dai magana mafi inganci shine azumi ne na sunna duk lokacin da mutum ya tashi zai yi sa matukar dai watan shawwal bai mi ba matukar watan shawwal bai wuce ba wannan shine kenan Allah ya ba mu ikon yi shi ake ce ma azumin rakiya ko shine wani bihilla ce aka ce masa kai baka azumin rakiya yace ni na kawo shi balle in rake shi yace ni dama ban yi maraba da shi balle in rake shi ko kuma na ramadan kima ya aka kara barantana ma a yi na rakiya kun ga wannan duka dai sakaci ne ba a cewa mutum ya yi laifi don ya yi wannan sai dai irin wannan maganar kuma kama akwai dan izgili a cikinta wannan shine kenan kenan dai azumi ne wanda ya dace a ce kowanne daga cikin mu yayi kokarin yin sa kuma ba dole ba sai kai shi bitawali kana da zabi in kana so yau in kai gobe ka aje in kana so kabilan DJD a irin wannan akwai ta gara basa da ke da kwai wace gara basa ke da kwai shine azumin rakiya kana iya ka zanyin salon DJD da niyyar abubuwa guda biyu da niyyar azumin sita shawwal da kuma azumin mi lendi jedi za ka samu lada guda biyu an gane da kyau ku shi ne ake ce ma meke da suna a ramu usfurai ne bi hajar ka shehi tsuntsu biyu da dutse guda akwai ka'ida a wajen malaman usul suke cewa suke cewa subhanallah mu je gaba ina tuno ka'idar sai in tuna muku da ita وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال daga abi sa'id al-khudri Allah ya dada shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah babu wani bawa da zai yi azumin wata rana dan Allah illa ba'ada Allah bidhalika al-yawma an wajhihi nara face Allah ya nesantar da huskarsa dalilin wannan daga wuta 70 kharifan tsawon shekara saba'in ita ce harif muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslimin lafazi na muslim ne wannan hadisin me yake nuna muna yana nuna falala ta yin azumin nafila duka wannan ana nuhin azumin nafila ne domin shi azumin farilla dole ne sai kai to na nafila ne duk wanda yayi za a ƙara yin nisa da shi daga wuta tsawon shekara saba'in kenan abin da zai iya ƙara kusanto sa daga wuta ba ƙaramin abu ba ne ka'ida da nake cewa ita ce malamai suke cewa idan ijtama'at ibadatan min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin fatudkhalu as-sughra fi al-kubra إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد فتدخل الصغرى في الكبرى idan ibadu guda biyu suka hadu wanda jinsin su guda ne an gane da kyau ko suka hadu a lokaci guda to ana iya a sanya karama a cikin babba a yi musu niyya guda masa an gane da kyau ba azumin rakiya da azumin landi dukkaninsu azumi ne kenan jinsin wahidan ne jinsin su guda jinsi na azumi jinsi na azumi fi waqtin wahidin landin ta zo a cikin mi shawwal dama a cikin shawwal ne ake yin mi da shidda kenan ka gani sun ga kasance fi waqtin wahidan fi waqtin wahidin an gane ko fatudkhalu sughra fil kubra sai a sanya karama a cikin babba in guda ta hi guda da azumin landi jedi da azumin shitta shawwal wane yahi wani ta wata gagara baya ko azumin sita shawar da azumin landije di wani wani a yauwa sita shawar ya yi kun san don me yasa don saboda shi ba ko da yashe mutu yake so yi sa ba an gane da kyau ko shi sai lokaci gare shi kayyadadde to kuma ibada mafi yawanci wadda ke da lokaci kayyadadde ta yi muhimmanci da ibadar da kowane lokaci kana yi kowane wata akwai landi akwai shedi amma ba kowane wata bane ke da kwashe ta shawal to shi yasa kenan sai ta shawal kin yahi kenan sai ka sanya niyya ta azumin landi a cikin niyya ta mi ta sita shawwal wannan gara ba sa ce insha Allah ai kokari bayan Ramadan zamu tuna ma yan uwa da wannan gara ba sa dan ai amfani da ita hadisi na gaba ma da yake cewa wa an Aisha radhiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya dada ita ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasumu manzo Allah ya kasance yana azumi hatta na kula la yuftiru har sai ma mun ce maiwa ba zai ƙara yin azumi ba maiwa ba zai yi azumi ba wa yuftiru wataran kuma yana ajiye azumi hatta na kula la ya sumu kai maiwa ma ba zai ba zai yi azumi ba ba zai ƙara yin azumi ba wa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama istakmala siyama shahrin qattu ban taba ganin manzon Allah ya cika azumi ya cika wata guda da azumi ba illa ramadan in ba ramadan ba yayi wata guda gaba ɗayansa yana azumi sai ramadan wa ma ra'aituhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi sha'ban kuma ban ga watan da manzon Allah yayi yawan azumi ba kamar mi kamar watan sha'ban muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim lafazi na muslim ne abinda wannan hadisi ke karantar da mu shine yana nuna muna al-iktisadu fil ibada ko at-tawassut fil ibada mutum ya kasance tsakatsakiya a wajen ibada kada ka tsananta ma kanka shi yasa a hadisi manzo Allah ya ce walan ya sha daddina ahadun illa ghalabahu babu wanda zai tsananta ma kansa ya tsananta ma kansa a cikin addini face abin ya gallabe sa gaba ɗaya ma sai ya saki addinin da karshe an gane da kyau ko wannan shine kaga mutum ya taso da aqidar boko haram kullun azumi yake ko azumi annabi Dawud yake tare da cewa bai iyawa kullun qiyamul layl yake tare da cewa cilasta kansa ne yake to da karshe in ya saki to ya fi kowa matsala ni ga nau ne ba shi yau ba in ina wannan maganar wanda suka san wanda nake nufi sun sani lokacin da ya taso dan boko ne bai yi karatun addini ba lokaci guda addini shigo mishirai kuma sai ya kama abin da zahi lokaci guda masha Allah wando tsakiyar kwabri gemi kwashe sai yake lokaci guda kuma da mutum ne mai gashi lokaci guda gemi ya hoto kullum masallaci kullum da asuwaki a cikin baki boko ma gaba ɗaya ya ashe da ƙarshe ya ɗauki ra'ayin menene boko haramun ce aka zo komi nashi na tsanani ne to wallahi yanzu zancen da nake muku zancen da nake muku in ka zo ka isko gemen sai ka ce gore ba da aka guiguye an gane da kyau ko kun san gore ba an guiguye ta tana wani abin ga kun san da mai gemen yana kwashewa irin wannan mai da yawa yana barin alama hakan gaba ma kyawun kallo to haka gemen shi yake wando kuma kamar balbela bayan wannan kuma aikin gwamnatin da yake yanzu yana nan yana bidasa ruwa a shallo yanzu ya koma sai dai irin aikin nan na nita irin nasu abin gatun da wancan da ja fursa ta wuce sa haraka yanzu in kashi al'amura na haraka addini babu ruwan shi magana ma sai ta batsa dan me yasa ya doko abin da zahi ya tsananta ma kanshi kenan shine nan manzo Allah ke karantar da mu in azumi zaka yi ka yi madaidaici kada ka tsananta ma kanka shi da Aisha take cewa ga yanda manzo Allah yake yi shi yasa da da Abdullahi bin Amr bin al-As ya taso shi ma yana saurayi ya ɗauko wannan zahin kullun azubi yake yi kullun da dare qiyamul layl yake yi aka mishi aure bi ma damu da matar ba sai dai ya kama ta abinci da sahi azumi da daddare nafila ina butun kuma wancan al'amarin manzo Allah ya kira sai masa fada da ƙarshe dai manzo Allah ya tsaida sa azumin yau kai gobe ka aje yau kai gobe ka aje ko shi da ƙarshe sai ya ce inda na sani da na karɓi rahusar da manzo Allah ya mini na in zanyin azumin landije da ya yi sauki an gane da ke ko to haka ne abu yake da suna addini yake duk lokacin da mafi yawancin abin da yake taimaka maka wajen in kashi a son addini ya shigo maka mafi girman abin da zai taimaka maka shine ka lazumci karatu domin rishin karatu jahilci da son addini in suka haɗu to su suke haifar da attatarruf sannan me yake da suna rishin son addini rishin damuwa da addini da ilimi in suka haɗu su suke haifar da me attasahul sakaci an gane da kyau ko to wannan shine kenan komi a rayuwar mutum ana so ta tai tsaka tsakiya la ifrata wala tafrit babu wuce gona da iri kun babu me kun babu sakaci a rayuwa mami Allah ya ce wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira da duk abin da Allah ya baka tare da wannan kuma kada neman lahira ya mi ya shagaltar da kai daga mi daga duniyarka kenan sai an rika sara ana dobin mi ana dobin bakin gatari Allah ya ba mu ikon ya haka wannan shine kenan kada ya zamanto kai al'amarin ka na duniya ka ba duniyar gaba ɗaya gaba ko kuma a'a lahirar gaba ɗaya ka ba gaba shi zai iya jawo daga baya ka saki to kuma sakin shine sharri malik ya cewa an abi dharr radiyallahu anhu qala amarna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an nasuma min ash-shahr thalathata ayyamin manzo Allah ya umurce mu muyi azumi kwana uku na kowanne wata talata ashara kwana goma sha ɗai sha uku wa arba'a ashara kwana na goma sha hudu wa hamsa ashara da kwana na goma sha biyar wannan su ake cima ayyamu badrin ranakun badr lokacin da wata yake min yake yin haske sosai to wannan su ne kwanakin abu darda yake cewa manzan Allah ya umurce su da su yi azumi asali ma wasu daga cikin malaman tafsiri suna ganin wannan shine farkon azumin da aka farlanta fadin Allah kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum a farkon azumi da aka farlanta shine azumin kwana uku kowanne wata in ka hada azumin kwana uku kowanne wata a shekara azumi da nawa kenan zai ha 30 36 jazakumullahu khairan kun ji latiza ko yan kasuwa yanzu inda wani dan scientific ne sai ya dauko calculatrice amma kuma duk da haka nan sai kaga wani wani zai iya kallon wancan tsohon ya ce mishi non civilize alhali wannan kilogram ba zai iya shi ba calculatrice ba an gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan suka ce farko wannan shine azumin da aka ci da sta shine wanda yake farilla shi yasa suke cewa marra sawm bi thalathati marahil azumi ya gamu da mataki guda uku mataki na farko shine azumin kwana uku na kowanne wata mataki na biyu shine azumin ramadan amma bitakhir mutum na da zaɓi ko yayi azumi ko ya ciyar ko ka yi azumi ko ka ciyar an gane da kyau ko mataki na uku shine cilasta azumin dole sai ka yi azumin sai da usuri shine faɗin allah maɗaukakin sarki shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas an gane da kyau ko kina wannan ayoyin guda uku sune suka zo da matakai yakin wannan shine kenan kina wannan azumin har yanzu ana son sa shi suke ce ma ayyamul bid me yake da suna da faransai suna ce masa lejour blanco azumin wannan kwanakin guda uku yana da mahimmanci a yi idan mutum bai samu yin su ba kowanne rana ya yi in dai wata ba zai wuce ba face ya yi azumi guda uku to ya yi wannan hadisin shi ya zo da kaidi ne an kayyade shi akan cewa kwana nawa na 33 34 35 to akwai abin da ya zo akwai hadisin da ya zo da itlaq ba a kayyade ba shi ne hadisin 23 24 25 ko? eh subhanallah ya yana da kyau a zantaro ne don ka in wuce haka da sha uku kusan azumin ne yau sai a hankali balle yau an yi gugar maya sha uku sha hudu sha biyar yauwa to su ne wannan to akwai hadisin da ya zo da itilaki ba dole sai kai wannan guda ukun ba shine hadisin abu huraira ya ce ausani khalili bi talatin bada na yana nuhin manzon Allah ya mini wasiya da abubuwa guda uku ka in bar su daga cikin su yace azumin kwana uku a kowanne wata kuga yazo da itlaqi to nan ne malamai suka ce wannan ana nuhin abinda aka hiso shine kai le trois jours successif kwana uku nan shirya da juna amma da dai za ka yi ka yi alkawali duk wata za ka yi kwana uku kana azumi to wannan babu lahi a kansa an gane da kyau ko amma al'ahsan shine mutum ya yi shi a cikin wannan kwanakin guda uku Allah ya ba mu ikon yi na gaba shine malik cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace la yahillu limra'atin la yahillu lilmar'ati baya halatta ga mace an tasuma ta yi azumi wa zawjuha shahidun alhali mijinta yana nan bai yi balaguro ba illa bi idnihi sai da izininsa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari lafazin na bukhari ne وزاد أبو هريرة أبو هريرة يا كارا غير رمضان بند رمضان an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan shine mana muhimmancin karanto riwayoyi kaira ramadan banda ramadan jayyid wannan hadisi me yake nuna muna yana nuna mana girman haƙƙin namiji akan wa akan mace shi yasa ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga ƙasar Sham yana dawowa da ƙasar sham ya gano abubuwan mamaki yana zuwa ya dawo ya isko manzon Allah a majalisi sai ya tafi kawai ya yi sujada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta yi sujada sai manzon Allah ce ma ma mene ne wannan me wannan ya tsaye da shi ya ce me kake shirin yi sai ce ya manzon Allah na je a sham naga ana yi ma sarakai sujada to shine nace in a duniya akwai wanda ya dace a ma sujada ya kai ya manzon Allah to kai ne ya dacewa a ce an yi ma sujada shi yasa nace in nazo to sai na maka sujada sai manzon Allah ce a a law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da a ce zan umurci wani mutum ya ma wani sujada da na umurci mace ta yi ma mijinta sujada li'izami haqqiha alai li'izami haqqihi alaiha wannan ni ne na faɗi ba cikin ba cikin hadisin ba ne don saboda girman haƙƙinta don saboda girman haƙƙinsa da yake a kanta wannan hadisin da a ce mata suna tuna da shi da sun yi wa mazan su biyayya an gane da kyau ko maza sun ji daɗi ko to kun bari in ba ku tsoro bari in ba ku tsoro don saboda yana da kyau a san kowa a bashi haƙƙin shi ko to ku kuma wanda zai ba ku tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni uharriju haqqad da'ifaini ni zan shiga hada ga wanda aka ci haƙƙinsu su biyu ya ce almar'atu wal yatim mace da maraya ka san ku in kai hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi labari ba to kaji in ka ci haƙƙinta wanda zai mata avoka shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun gani kenan kowanne sai yana kallon wannan wannan shine kenan Allah ya ba mu ikon yi abin ne abin ne akwai matsala kowa na dukan wani an gane da ke ko kowa na zalunta wani jayyid Allah ya gafarta muna ba mu yi ikon yi daidai gwalgwado kenan wannan hadisin dai na muna azumin nafila mace ba za ta yi ba sai da izinin mijinta da sharadi in yana ina in yana nan amma in babu shi tana dama ta yi azumin ta to mutuwa ga wata matsala ba ta nemi izinin sa ba sai ta yi azumin an gane da kyau ko yanzu sai ya zo yana so ya neme ta ita kuma azumi take yi to ya za ta yi a aha ajiyewa za ta yi in take ashewa ya abka ha azumi ya kare kun baya da laifin komi an gane da kyau ko domin haƙƙin shi ne wannan shi ne kenan to azumin nata ya yi in bata tambaye shi ba ko bai yi ba ya yi an gane da kyau ko azumin nata ya yi domin hanin baya da alaka da azumin mun ga ka'ida akan cewa me yake da suna me yake da suna النهي الخارجي عن ذات العبادة لا يدل على بطلانها أنا إذن أكتي كذا كي أبو إذن دي بيتعلق دا إبادة با كيكي دا كيكي تو باينا نوهي إن كي بإبادة تالالاتي إذن تاي أزمين تينا نان أما سيدي تنا دا لي هين ريشن تنبير شدا إذني دا بتاي با wannan shine amma in babu shinan kuma tana dama ta yi abin da take so wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi na ha an siyami yaumi yaumaini yaumil fitri wa yaumin nahri manzon Allah yayi hani akan azumi na ranaku guda biyu yaumil fitri ranan layya ranar buɗe baki ma'ana azumin ranar sallah karama wa yaumin nahri da ranar sallah babba ana ce mata yaumun nahar domin a ranar ce tun tun harul jazur domin a ranar ce ake soke dabbobi ake yanke dabbobi na layya da kuma na hadaya muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisin ke yana nuna baya halatta yin azumi landi jeudi malamai suke cewa annahyu yaqtadil fasad in aka hana ka abu a cikin ibada ana nuhimmi yana yana nuna lalacinta kenan da a ce mutum lendi da a ce mutum rassalla ya dau azumi to kishirwar banza ya da ita azumin bai yi ba domin a ranar ba ami ba ami ba a azumi an gane da kyau ko kawun misali mutum ya zo ne bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar mutum ya zo ya yi nafila in dai ba nafila wadda take da sababi ba sallar ba ta yi ba domin a lokacin an hana mi an hana yin sallar to shi ma haka azumi an gane da kyau ko ina wannan sai nuna mana tsarin musulunci wai a shi hatta ma a kusa ranaku da aka hana maka mayan azumi kai ni ce ma in ba da taurin kai ba mi zai kai ma mutum an ce ka kai azumi kuma kace sai ka yi kamar kai an mala'ika an gane da kyau ko to wannan shine kenan malamai ma sun ta ittifakan akan cewa shi azumi ranar landi shidi haramun ne in mutum yi maimakon ya samu subhanallah ranar sallah karama da babba haramun ne in mutum yi maimakon ya samu lada mai zai samu zunubi zai samu wannan shine kenan wa an wa an nubaishata alhudali daga nubaisha alhudali radiyallahu anha radiyallahu anhu Allah ya dada shi namiji ne kun ji wani sunan sabon sahabi ko nubaisha an gane da kyau ko kinan ga sabin sunaye kun san yanzu mutane kowa son yake samu sabon suna wanda babu wanda yake da shi an gane da kyau ko to ga nubaisha sunan sahabi ne namiji ne kuma nubaisha wannan shine jayyid yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamut tashriqi kwanakin tashriq suwaye ayyamut tashriq sune kwana uku bayan sallah babba sune ayyamut tashriq ma'azan Allah ya ce kwana uku na bayan sallah babba ayyamu aklin wa shurbin ranaku ne na ci da sha wa zikrillahi azza wa jalla da ambaton Allah mabuwayi madaukaki rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wa an aisha radiyallahu anha wa an aisha wa ibn umar da aisha da ibn umar radiyallahu anhum Allah ya dada su su duka qala sun ce lam yurakhas fi ayyami tashriqi an yusamna ba a yi sauƙi ba ga mutum ya yi azumi a ranakun sallah babba na bayan sallah babba guda uku a ranaku na bayan sallah babba guda uku illa liman lam yajidil hadiya sai ga wanda bai samu hadaya ba rawahul bukhari bukhari da muslim suka rawaito sa kina wannan hadisin aisha da umar suke cewa ibnu umar manzon Allah bai yi sauki ba ko ba a yi sauki ba ina wannan hadisi ne mawqufi amma lahu hukmun rafi kenan suka ce ba a yi sauƙi ba ga mai ga yin azumi a kwanaki guda uku na bayan sallah babba sai ga wanda bai samu hadaya ba wa'ana wanda ya je a wajen aikin haji ko mun gani a cikin ayatul hajj me yake da suna fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum wanda bai samu hadaya ba to an dora mishi yayi azumi guda uku a cikin aikin haji zai yi su ne kwana uku na bayan sallah mutane na ci suna sha shi kuma yana mi yana hadaya domin kwanaki guda uku nan da aka ce ka ayi azumi dan ku ci naman layyar ku ne dan ku ci naman hadayar ku ne to shi wannan bai da hadaya bai da naman cin to sai aka ce to shi yayi azumi na kwana uku nan sai ya samu ladar wa'incan kenan shi zai azumin kwana uku sai aka ce wa sab'atun idza raja'tum sannan ku yi azumi guda bakwai bayan kun komo tilka asharatun kamila in an hada su suka yi guda guda goma wannan kenan ya shahi wanda yake a wajen aikin haji bai samu mi ba bai samu hadaya ba wannan shine kenan kenan su a wannan lokacin za su yi azumi wannan su ake ce ma ayyamu mina ko kwanakin mina wanda kuma su ne ake kwanakin na na jiho shedan in ji hausawa hadisi na gaba maliki cewa an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga abu hurairah Allah ya dada shi lalle manzo Allah ya ce لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي kada ku keɓance daren juma'a kada ku keɓance ran juma'a da ƙiyamun laili daren juma'a kada ku keɓance sa da yin ƙiyamu min bainin layali ku hihita sa akan sauran kwanaki wala ta khussu yawmal juma'ati kuma kada ku keɓance inin juma'a bisiyamin min bainil ayyami da yin azumi kuma bayan sauran kwanaki illa an yakuna min fi saumin yasumuhu ahadukum sai dai in ya kasance a cikin wani azumi ne da mutum yake azumtarsa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati kada ɗayan ku yayi azumi a ranar jumu'a illa an yasuma yawman qablahu sai dai ya yi azumi na wani ini kaminsa ma'ana ya haɗa shi da jedi au yawman ba'dahu ko kuma wani ini gabansa ma'ana ya haɗa juma'a da mi da asabar wannan hadisin duka ruwayoyin suna nuna manzo Allah yake ce kada ku keɓance ranar juma'a ko daren juma'a da yin kiyamun layl ma'ana mutum ya ce a cikin sati ya keɓance daren juma'a zai zan kiyamun layli wanda manzan Allah ya hana wannan gaban ka keɓance shi da wata ibada an hana wannan an hana wannan ne don saboda kada ya kasance al'ada kada ya kasance an ƙirƙiro wani abu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai mi ba bai hukunta a yi sa ba kinan ba a keɓance juma'a da wata ibada sai manzan Allah ya bada misalin qiyamul laili ko kuma mi ko kuma azumi ka ce durrar juma'a kai za ka yi azumi wannan kuskure ne kuma ana kiyasta akan wannan sadaka baya dacewa baya halatta mutum ya keɓance juma'a ya ce shi ya yi alkawali durar juma'a zai sadakan abu kaza an gane da kyau ko wannan shi ma bai dace ba sai dai kana iya wata juma'a kai wata ranka bari amma ya zamanto al'ada ka durar juma'a lokaci kaza za ka yi sadaka akwai wanda na gani abin mamaki durar juma'a shi sai ya sadaka da sukari da dabino kuma sukarin kilgaggi da uku uku an gane da kyau ko to mafi yanci irin wannan 'yan tsibba ke sa a yi wannan ki durar juma'a kai sadaka da sukari da uku da dabino da uku kage kuma mutunan yana iya yi kyautar jika jika a cikin a cikin a durar juma'a amma kuma sukarin nan dai shi dai zai yin sadaka da shi ne yana nuna akwai abin da aka ce mishi kenan duka irin wannan kuskure ne babu lahi wata ranka yi wata ranka bari ko babu lahi ka zan hadawa da wata rana kayi alhamis gobe ma juma'a sai kai da abin da ya kama da haka malamai suka ce yana ɗaya daga cikin hikimar da aka hana yin azumi a ranar juma'a a keɓance ta da yin azumi shine don saboda ranar juma'a ita ce idi na sati ma'ana ita ce sallah ta satin musulmai a ɗabi'ance ita kuma ko sallah ranar idi ba a mi ba a azumi ana so a ce a sha to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce yana daga cikin hikimar da ta sa aka hana yin azumi a wannan ranar a takaice dai yana daga cikin kwanakin da aka hana yin azumi a ranar juma'a a keɓance ta shine abin da wannan hadisi ke nuhi idan za ka gama da wata rana babu lahi ko kuma wata rana kai wata ranka aje ko kuma a azumi ne mai dalili misali ramkon azumi kake yi babu lahi misali sita shawwal kake yi babu lahi kai wannan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا idan sha'aban ya zo tsakatsakiya kada ku yi azumi rawahul khamsa marawaita hadisi nan guda biyar suka rawaito sa wastankarahu ahmadu ahmad yana ganin hadisi ne munkar me ake cewa al hadisul munkar huwa ma khalafa fihi ad-da'ifu ath-thiqat shine me yake da suna da'ifi ya saba ma wanda suke siqat wannan ilimi ne na na ilimin hadisi an gane da kyau ko a kasance wanda ba fiƙa ba ya saba ma wanda su kasance fiƙa to irin wannan hadisi ake cewa munkar shi kuma hadisul munkar hadisi ne da ifi ba a aiki da shi kina wannan riwayar bata inganta ba ta a ce rabin sha'ban ba a azumi wannan bai inganta ba ana azumi a cikin watan sha'ban sai yau mu shak kamar yadda muka gani a can sama shine aka hana a yi azumi hadisi na gaba malai yake cewa wa anis samma binti busur kun ji ga wani suna ko samma wannan shi ma sunan ban saba jin shi ba a wajen mata samma mun samu suna guda biyu kenan da wanne da wanne ha hubaisha ko hubaisha da da samma na saba dama su da yawa inda na ga sabon suna a wajen hadisi ina tuna muku shi dan saboda saudiya za ka ga an kira ka ana cewa musamman in kai ustaz ne za a ce ana so ka ba da suna in ka ce musu a sa hadiza ko a sa fatima su maka wannan tsohon suna ne musamman ni misali da da na samu diya na samu tabarka akwai wanda suka ce malam hada kuke sa sunan tsohi nace nace yanzu suna na fatima misali ko da yaushe ana sa shi akwai wanda yake akwai sunan da yake da tsuha kullu ana sa maryam daga cikin tsohin sunaye da kuma kullu ana sa ana jin daɗin shi kenan nace suna shi ma'anan sunan ake dibi da mai asalin sunan wannan shine kenan barka ana sa shi ne dan me yake da suna me yake da suna dan watan ta kasance mai albarka wannan shine kenan jayyid a hadisi na gama da yake cewa shine wa anis samma binti busr radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabti kada ku yi azumin ranar asabar illa fi mafturida alaikum sai idan azumin da aka cilasta muku ne fa in lam yajid ahadukum illa liha'a inabin idan ɗayanku bai samu komai ba da zai ci sai dai a meke da suna liha'a inab liha shine kun san ɗan dabino ko ɗan dabino akwai wata hwata wata tana da take ruhe shi to wannan shi ake cewa liha'a inab meke suna ba ba inab ba meke suna inabi ba dabino ba na da liha'a tamar shine wannan amma liha'a inab shi kuma wannan tanar da take ruhe mi da take ruhi dan dan inabi an gane da kyau ko in na tamur ne shine wannan ihwatar to ko da baku samu komai ba sai hwatar nan da take ruhi dan inabi aw'u da shajaratin ko kuma wani icce na ittanya falyamdagha to ya tattamna sa rawahu al-khamsa bukhari marwayta hadisin nan guda biyar suka rawaito sa wa rijaluhu thiqatun sai dai mai yake da suna wanda kuma mazajen hadisin thiqat ne ma'ana marawaita hadisin tabbataccu ne ana yarda da su a wajen rawaito hadisi illa annahu muttaribun sai dai hadisi ne wanda akwai cakulallo ne a ciki shine ake cewa alittirabu alittirabu mun gani kala biyu ne akwai alittirabu fil matni sannan kuma akwai alittirabu fil isnadi yace akwai ittirabi a ciki wa kad ankarahu malik imam malik yana ganin hadisi ne ma munkar imam malik kenan yana ganin hadisi ne da'ifi وقال أبو داود شكما أبو داود يتي هو منسوخ وانا حديث عن شاهيسا وانا حديث شما يجاور جيما ما يوكو وانا شيني كينا معنى يوم السبت رانر أصبر أنا أزمي كوبا أزمي lokacin da ya jawo rigima shine lokacin da arfa ta yi daidai da samedi ko aka yi ta kai kawo wanga su ce ba a yi wanga su ce ana yi to da huskoki da yawa to kun gani a nan dai wasu malamai sun da ifantar da wannan hadisi suna ganin hadisi ne wanda bai inganta ba an gane da kyau ko wasu malamai suna gani a ya inganta sai dai mansuhu ne an shahe sa dan mi dan saboda an rawaito manzo Allah yana yin azumi a ranar asabar idan ta dace da wani abu an gane ko misali azumin siyamu Dawud azumin annabi Dawud yau kai gobe ka ashe tabbas ko in dai kana yin sa sai ka hado da wace rana daren asabar to shine babban dalilin da yasa malamai suka ce kuma wai hadisin ya inganta to hadisi ne wanda idan aka yi daidai da wata munasaba babu lahi ayi azumi a ranar asabar kuma wannan ita ce magana ta mafi yawan malamai kun ga shi imam malik ma gaba ɗaya da ifantar da hadisi shi yasa kun ga ƴan masaban malikiya su ba su da wannan matsala ma an gane da kyau ko ta asabar ta haɗu da arafa za a yi ko ba za a yi ba wannan shine kenan har yanzu a wannan matsalar akwai masu tsananta sosai akan ta ko inda ma za su ce maka dan bid'a ma in kai azumin arfa a ranar asabar da kuma duka wannan me yake da suna guluwi ne wuce gona da iri ne hatta malamanmu na wannan zamanin irin su al-Imam Ibn Usaymin da al-Imam Al-Albani su kan sun samu sabani akan wannan Imam al-Imam Ibn Usaymin na daga cikin da suke ganin ya halatta ranar Asabar ta fado da wata munasaba kamar azumin Arafa ko azumin Ashura za a yi ko da Asabar kince shi kuma Imam Al-Albani na gani a'a Asabar dai ita ba a yin azumi kowanne irin azumi sai azumi na farilla an gane da kyau ko jayyid kenan magana dai wadda mu muke akan ta wadda muke ganin ita ce daidai azumin da aka hana shine ka keɓance asabar da yin azumi ka keɓance samedi da yin azumi abin da yasa kuma aka hana wannan dan saboda kauce ma kamanceceniya da wa da wa da yahudawa domin yahudawa suna girmama ranar asabar to keɓance ranar asabar da yin azumi kawan menene kaman girmama ranar ce an gane da kyau ko kina anan kenan za mu yi istintaji ashe kuskure ne a ce mu musulmai mun keɓance ranar asabar da me da yin hutu an gane da kyau ko dan saboda mi dan saboda idan muka yi haka mun girmama ta ne su kuma wake girmama ta su ne yahudawa kamar da na shi wasu daga cikin hatta ma wasu daga cikin yan buku masu son addini na ji suna kira zuwa ga gwamnati akan inda dama a yi ƙoƙari kamar yadda a kwanje aka maida shi a cikin ƙarshen ramadan shi ma wannan hutun da ake na weekend a maida shi mi jeudi vendredi inda dama ba dole ba ne amma dai wannan zai yi dacewa da ce da girmama ranakunmu zai yi dacewa da kauce ma kamanceceniya da wa kamanceceniya da yahudawa wannan shine kenan bil munasaba tun ran juma'a nake cewa akwai wata bidiyo da na gani wadda wadda ta birge ni sosai wadda ina fatan shugabanninmu su yi koyi da ita shine farkon azumi na ga an nuno hoton tinubu ya je a masallacinsa domin a fadar shugaban ƙasa akwai masallaci a kowanne watan ramadan ana yin tafsiri a masallacin na ga hoton tinubu ya zo ana buɗe me ana buɗe tafsiri da shi dalla akwai abin birgiya ko babu duk yadda kake kin kake kin tinubu in dai ka gan shi a wajen tafsiri sai ka ji me sai ka ji farin ciki to shine nace ina ma a ce mu ma shugabannin mu a ce a fadar shugaban kasa akwai masallaci wanda za a zanyin tafsiri a ɗauko ɗaya daga cikin gangariyan malumai da muke da su a wannan kasar a kai shi zan basa tafsiri an gane da kyau ko a ce ga abdurrahman cani shugaban kasa allah ya kara mishi lahiya ya zo ya zamana ana tafsiri da shi kuma abun birgewan ma ba ranar farko kawai ya tafi ba kwana uku ga ramadan kuma bidiyo shi wancan hoto ne na gani sai na ga bidiyo ba ɗai bace da waccan kuma ya zo a wajen tafsirin ya zo ya zamna ana yi yana saurari tunda da ingilishi ne ake ba da hausa ba lokacin buhari ne suke yi da hausa ma da ingilishi suke yi ga wannan abin birgewa ne wannan zai sa allah ya sa ma ƙasanmu albarka idan ana haka idan wannan bata samu ba a cikin fadar shugaban ƙasa ba a samu ba a samu shugaban ƙasa wata ran ya zo a ɗaya daga cikin majalis na tafsiri irin kawa irin su majalisin mai suna professor sabiu hafizahullahu ta'ala shugaban kasa prime minister misali dan da magaran ne ko mu ganshi misali a wajen tafsiri na sheikh ilyas dr ilyas hafizahullah ta'ala dama aminin sa ne wannan zai kara musu me yake da suna horin jini ga mu al'umma wanda muke na musulmai kuma wannan zai kara ma rayuwarsu albarka domin girmama alkur'ani zai sa Allah ya sa albarka a kasan mu shi yasa Allah ya sa ma kasar Saudiya albarka da irin su kasashe na Laraba wanda suke kula da buga alkur'ani kula da alkur'ani sai sa Allah ya sama kasashen su albarka mafiyancin kur'anin da kuke gani shugabannin kasashen su suke kula da abuga kur'anan kuma idan aka buga su za a raba su kyauta ne ba tare da an raba su ba hidima ne ga kur'ani ko ba hidima ba hidima ne ga kur'ani da yawa za su turo ong ong a zo a kasashen musulmai irin wannan bakakin kasashe a buɗe wuri na tahfiz kin yara an gane da kyau ko na tahfiz kin yara alkur'ani sai nuna suna kula da alkur'ani shi yasa su da yawa nake tuna wannan maganar ta Umar yake cewa nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islam fa in ibtaghayna al izzata bidunihi azallana Allah mu mutane ne da Allah ya ɗaukaka mu ta dalilin musulunci ta dalilin alqur'ani a duk lokacin da muka nemi ɗaukaka a wajen musulunci to Allah zai kaskantar da mu ashe ɗaukakan mu tana a cikin me tana a cikin riko da addinin mu Allah ya sa wannan shawarar ta isa ga kunnuwan wanda ya dace dayid a hadisi na gaba a mala yake cewa wa an wane ne wa an ummi salama radiyallahu anha wa an ummi salama radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah kana akthar ma yasumu min al-ayyam yawm as ya kasance mafi yawan kwanakin da yake azumi shi da ranar asabar an gane da kyau ko Allahu akbar sai dai kash ashe hadisin da ifi ne an gane da kyau ko mafi yawan kwanakin da mutum manzo Allah ya yawan azumi shine ranar asabar wa yawmul ahad da ranar asabar wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa innahuma yawma idil lil mushrikina su wannan ranaku ne na sallar mushrikai na idin mushrikai sune yahuda da nasaru wa ana uridu an ukhalifahum kuma ni ina so in saba musu dan ina so in saba musu ne nake mi nake wannan azumin أخرجه النسائي إمام النسائي هو تدشي وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة يا إنجن تاسا وهذا لفظه وأن اللفظ إنساني سيدي ما جانا ما في إنجن شو حديث ضعيف نبا إنجن تبا أنجاي دكتور جيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة manzo Allah ya yi hani akan a yi azumin arafa da a ce an tsaya nan da an shiga matsala ko sai aka ce a arafa wanda yake a arafa binan an hana wanda yake a wajen hawan arafa ya yi azumi rawahul khamsa marwaita hadisi nan guda biyar suka rawaito sa ghayra tirmidhi banda tirmidhi wa sahahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta sa wal hakim da imam al hakim wastankarahu al uqaili al imam al uqaili yana ganin wannan hadisi ne munkar an gane ko kina hadisi ne da'ifi wannan shi ma wa an abdullah bin amr radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la sama man sama al abad bai yi azumi ba duk wanda ya azumin hal abada muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wali muslimin amma a riwayat imam muslim min hadisi abi qatada a hadisin abi qatada bi lafzi da lafazin la sama wala aftara bai yi azumi ba kuma bai bude baki ba me ake ce masu yamul abad shine mutum ya ce gaba ɗayan rayuwarsa zai yi azumi to shine manzo Allah ya ce duk wanda ya azumin na aikin banza yayi bai yi azumi ba kuma sannan bai ci abincinsa ba yana ya aikin banza baya da lada an gane da kyau ko wannan shine kenan siyamul abad azumin hal abada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan wannan azumin sai dai ya zo a cikin muwatta imam malik akan cewa da mutum rayuwarsa gaba ɗaya zai yi azumi banda ranar sallah babba da ƙarama to da azuminsa ya yi wannan hadisin ba zai hausa ba an gane da kyau ko wannan shi ne kenan don saboda ranar sallah babba da ƙarama su ne ranaku wanda hani akan yin azumi ya tsananta a cikinsu akan sauran kwanaki wannan shi ne nan muka zo ƙarshen kenan wannan babin na mai da suna na siyamu tatawwa ko kenan dama lokaci ya yi minti hudu ya yi saura ban san ko akwai wata tambaya ba wadda za mu liƙewa da ita aha yawa wannan maganin da ake shaƙa ko jayid akwai wani malami da ya yi littafi na a bisa kan almufattirat alhaditha abubuwan da suke lalata zamani wanda a zamani ne aka same su a da lokacin manzon Allah babu su ya zano abubuwa da yawa daga ciki har da wannan maganin na shakawa ya nuna cewa baya kare azumi sai idan ya kasance ɗanɗanansa yana zuwa game ga makoshi an gane da kyau ko kenan in ka shaka kana jin masha Allah makoshi ya ya abun ga to yace akwai matsala amma in dai ba a zuwa ga makoshi to babu matsala suna ba da misali da kamar ɗanɗana miya mace in tana miya ya halatta ɗanɗana miya ko sai dai ba za ta haɗe ba gukin zai tsaya akan harshe amma da za ta haɗe kai ga makoshi azumin yana karewa wannan shine kenan baya daga cikin abin da ke kare azumi Allahu ta'ala a'la wa a'lam alaikum salam ta karshe eh yana niyya ramko yauwa ƙa'idar kenan baka gane ta ba akwai saura idza ijtama'at ibadatani min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin min jinsin wahidin abu bi ake lura hal hiya min at-tatawwu ko kuma min an-nawafil a in nafila ce da farilla ba ami ba ami ba a hada su amma akwai malaman da suke gani a'a ko ma dai farilla ce ko nafila ba dai jinsin ibada duka guda bane azumi azumi ne to duka yana shiga a ciki an gane da kyau ko to idan muka tsaye a wancan kaulin na malaman usul da suka ce in dai jinsi ne ba a lura da farilla ce ko nafila to za mu iya cewa har wajen ramko kana iya kasa wannan niyya in kuma muka tsaye akan wanda suka ce a'a in farilla ce da nafila ba iya hadawa sai nafila da nafila to za mu iya cewa kenan ba za a iya hada ba amma ina gani abin da yake al'ausa abinda ni na hi ganin shine ya hi dacewa shine in dai har nau'in ibadar guda ne duka yana shiga a ciki don misali mutum ne manzo Allah ya ce idan mutum shigo a masallaci kada ya zauna sai yayi me sai ya tahiyatul masjid kana shigowa masallaci akwai sallah azhar akan ka kawai sai ka shiga sallar azhar kinka an gane da kyau ko malamai suka ce a wannan wuri in kai niyyar hada sahiyatul masjid to zaka samu ladar tahiyatul masjid kuma ka samu ladan me ka samu ladan mi ka samu ladar sallah ta farilla an gane da kyau ko kina wannan shine kina ana iya cewa har wannan yana shiga wannan shine kenan amma sai dai sita shawwal shi akwai akwai iskal sosai a ciki mutum yana azumi na ramko ya yi niyya da na sita shawwal shi wannan akwai iskali sosai a ciki domin shi sita shawwal abu ne wanda ke keɓantacce gama shi da azumi na nafila ta azumi na ramko akwai iskali sosai a ciki asali dai li kulli ka'idatin mustasnayat kowace ka'ida sai ka samu akwai abin da bai shiga a cikinta an gane da kyau ko ita ma wannan ka'ida in ka rike ta to zaka zaka rabu da matsala an ce kaza kaza ne duk an yi kaza kaza ne sai aka samu wani kazan nan kuma yake tafiya daidai da shi to da ma an ce maka kowace ka'ida akwai abin da baya shiga a ciki ko li kulli ka'idatin mustasnayat wannan shine kenan insha Allah subhanakallahumma lokaci yayi ko to ta karshe ko mu ce to a? Hubaisha. Eh. A Hubaisha? To, shi sunaye asali akwai sunayen da ba su da ma'ana, kamar ku ɗauki zahirin ma'anansu ba su da ma'ana. Misalin Fatima, Fatima ba sunan ‘yar manzo Allah ba ce? Duk wanda za ka tambaya ma'ananta bai zai baka ma'ananta ba ma'ana wadda take mai kyau. An gane da kyau ko? Wannan shi ne. Ya asali aka ce Fatima a larabci kamar ana nuhin wadda aka yaye. To, ma'anan mi da an ce yayayya akwai ma'ana a cikinsa? ba ma'ana don me yasa ake sa sunan dan mai sunan mai daraja ce an gane da kyau ko kenan ba kowane suna bane ake tambayin mi an ma'anan shi wannan shine kenan kenan hubaisha wannan sunan ba na tsammani yana da wata ma'ana wadda dan ma'ana ce ake sa suna ana sa sunan ne dan sahabin kamar abubakar ana sawa ne dan saboda shi abubakar kin amma ba dan ma'anan sunan ba to sai abu na gaba shine samma ita ma samma in aka ta yi a zahirin ma'anansa kama abin da yake kurba ko kurmar riga ka san riga ka san kurmar riga ita ce riga wadda bata da bata da hannu an gane ko in kasa haka shikenan haka zaka ta yadda buki buki kaman kaman kuti kuti to ita ce samma ita ce manzo Allah ya hana mutun ya sa me yake da suna ko a wajen sallah kuma ba a wajen sallah manzo Allah ya hana a sata wa an ishtimali samma to kun gani an ce ma'anan ce za a bi kana sa ma ɗiyarka wannan sunan kana sa ma ɗanka wannan sunan zaka sa ni danwa dan sahabin kina abin da nake so ina muku suna ba ku da shi ake nula da ma'anar suna ba akwai lokacin da ana sa sunan ne dan me dan mai sunan dan gurin yaro yayi halin wa yayi halin mai sunan amma in kace ma'ana zaka bi suna da ba zaka sa su ba alhali kuma sunayen kirki ne subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh